الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الاثنين sha ɗaya ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya muwafaka da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka mai suna kifayatul awami fil buyu'i littafin da al'ustaz a shehu abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala ya rubuta ga amawa ga magarin mutane domin bayyana abinda ya shafi hukunce-hukunce na saye da sayarwa saboda haka hikimar saka wannan littafi abubuwa guda biyu ne saboda ya zaburar da mu kan cewa mu tashi tsaye mu nemi sana'a na biyu kamin mu fara sana'a ɗin kuma mu san hukuncin addini a kanta ba wai ka shiga kasuwa kawai da ka ba da da'awar cewa ai kai kana da jari to wannan ba daidai ba ne dole sai ka zo makaranta ka san abin da shari'a ta tsara to sannan ne ya halatta ka shiga kasuwa ko ka saye ko ka sayar duk abu ɗaya ne ba bambanci ko saye ko sayarwa duk wajibi ne kowanne a yi shi bisa ilimi to sau da haka waɗanga abubuwa guda biyu su yasa muka ce bari mu saka wannan littafi a kada mutum ya dogara cewa ai shi dan makaranta ne a ko kana karatu to ka rike sana'a duk da take kar ka zauna haka to wale kana ɗalibin addini wanda galiban ɗalibin addini bai cika samun wani tallafi ba to sannan ga matsaloli sun yi mai yawa kaga ka ce baka da sana'a to abubuwa sai su lalace to za mu tashi baiti na talatin da shida a shehu abdullahi ya ce yalihi ma'aqudun alaihi tahiru la najasun aula lahu tatahhuru muntafa'un shar'an bihi la kalbagal مع الهمار مشرفا على الأجل لم يأت نهي بيئه في الشرع لا بيع كلاب فهرام مسجلا وضعف الجواز في المأذون ككلب صيد جاء عن سهنون وجلد ميتة لدى الجمهور إن لم ينل دبغا من المحظور مع قدرة عليه لا كآبك وشارد أو مغصوب فاسق أو رهن أو سمك في الماء ملك سواك الطير في الهواء تو muna nan cikin arkanul bai rukunai na saye da sayarwa wanda sai sun kammala ne sannan ciniki ya kullu mun ji rukuni na farko a sigatu wahiyar kullu ma dalla alar riba shine siga a wurin ciniki duk abin da ya shiryar zuwa ga yarjejeniya eh tsakanin mai saye da sayarwa to shi ake kira da asiga kai shi yasa bai muktasar ya ce wa in bi mu'atatin ko da ta hanyar miƙeƙeniya ne kawai ka ba da kuɗi a baka kaya ba tare da a yi magana ba kamar yadda mun yi wannan bayani sannan rukuni na biyu shi ma mun ambace shi shi ne al'aƙidu shine mai ƙulla ciniki ko masu ƙulla ciniki da mai saye da mai sayarwa mun ji sharuɗan su guda hudu da wanda zai siye da wanda zai sayar kowannensu sai ya cika sifofi guda hudu sannan ciniki ya- ya zamo shar'antacce na farko a samu a tamyizu ko da bai zan baligi ba to ya zan yana da tamyizi ma'ana yana iya rarrabe abubuwa tsakanin masu cuta da masu amfani yana iya tantance tsakanin kuɗin jabu da kuɗin da ba na jabu ba yana iya gane abin da yake in ya yi ispiya da wanda bai yi ba sai an samu wannan sannan na biyu a samu a taklifu shi ne ya zan lokacin yana cikin hankalin kansa ba mahaukaci ba ne kuma ba ɗan ƙwaya ba ne yana cikin mayansa wadaka in ka sai kaya ga mahaukaci to ciniki bai yi ba in ka sai kaya ga ɗan giya yana magagi yana tangaɗi to ciniki bai yi ba don ba mukallafi ba ne wannan lokaci na uku wadaka da ka gan shi yana tangaɗi ne ka ce ya ƙara gaba Eh, na uku shine ar-rushdu shine sai an samu shari'a ya zama ba sa- safihun bane ba wawa bane eh irin dolayen na waɗanda za a zo ma a kware su ko akwai su ko in ka bar mai shago a ta mai wayo ana kwashe kaya Eh. na hudu shine a samu almutawa'a shine adamul ijbar ya zan ba cilasta shi akai ba to waɗanda su ne sharuɗan mai saye da mai sayarwa guda hudu to za mu tafi rukuni na uku shine a sheku abdullahi ya ce yalihi ma'aqudun ma'aqudun abin ƙulla ciniki alaihi bisa gare shi yalihi yana biyowa bayan wancan rukuni na biyu shine ko dai asamanu ko almasmunu ko kuɗi ko kayan kuɗi shi ake kira ma'aqudun bai yiwa ɗaya a ƙulla ciniki babu kuɗi ko babu abin da za a saya to shi kuma yana da nashi sharuɗa shi ma ba komai ake saye ba kuma ba komai ake sayarwa ba suna da mahimmanci su ma na farko ce tsahiru abin nan da za a sai ko za a sayar ya zamo tsalkakakke ne idan ya zan abu ne wanda za a ci duk abin da za a ci to sharaɗi ne ya zamo tsahir ko abin da za a sha to sharaɗi ne ya zamo tsahir kamin a sayar da shi ko a sai shi la najasun ba a sayan najasa duk abin da an najasa kamar musai to ba a sayansa kuma ba a sai in ka san dabba kan motsai ce to ba a sai shi ta an gane ko saboda najasa ce haka irin su jini su ma inda a yi amfani da su ne to su ma ba a ta fuskaci to su ma haramun ne saboda najasa ne shi yasa malamai sun kai saɓani kan halaccin sai da jini mutum ya sai da jininsa a samu wani ya halatta ko bai halatta ba wasu sun ka ce to ai jini na jasa ne to na jasa ne ko bai halatta a sayar ba sai dai ka bayar fi sabilillahi eh da yawa daga cikin malamai abin da suka faɗa kenan in ka saye to ka ci kuɗin to ka ci haramun saboda jini na jasa ne daga zara an ciro shi daga cikin jiki wasu kuma suka ce a duba da mafsadar da ke ciki babu laifi in kana da bukatar kudin kana iya karba eh amma dai ba sana'a kwaraita ba kai sana'a ka ta zamo sai da jini eh aula lahu tatahhuru amma abin da ya shahi ba abinci ba za ka iya saye kamar riga tana da najasa ana sayan abin ka je ka wanki ba komai an gane ko yawwa ko wani abu wanda ana iya gusar da wannan najasa ɗin to babu laifi aula lahu tatahhuru ko kuma a'a bai ma karɓar tsalkaka ko an so a tsalkake shi ba zai yi ba kamar asali riga ce dama an saƙa ta da zare na najasa misali an yanka dabba ta mutu motsai an ka ɗibi wannan fatar tata ba a je mai ba aka je aka yi riga da ita to wasu malamai na ganin ba za ta taɓa tsalkaka ba wannan rigat saboda haka ba za ka sai ta ba ko ba za ka sai she ta ba saboda asalin najasarta yan gane wannan to wannan kenan ko kuma a'a abinci ne najasa ta shiga cikin shi kuma ba za a iya cire wannan najasar ba saboda ta sare da abincin to abincin ya zama haramun ba za a sai shi ba kuma ba za a sai shi ba amma in ya zan ana iya gusar da najasa ɗin to wannan babu laifi kana iya sai da wannan shine sharaɗi na farko saboda haka in mutum zai sai da ma abin da ya shafi jinsin ci ko jinsin sha to ka tabbatar da cewa abin nan tsahirun ne shi yasa ba a sayan fitsari kuma ba a sai sai an gane ko to duk wayannan najasa ne sharaɗinsa na biyu muntafa'un shar'an bihi kuma ya zan shari'a ta yadda ka yi amfani da shi ko da kana son abin to sai ka koma ga shari'a shin shari'a ta yadda in yi amfani da abin nan kamar zobe na zinari masalan bai halatta ka sai shi ba saboda shari'a ba ce yadda a matsayinka na namiji ka yi amfani da shi shari'a ta hana ma ka yi amfani da shi an gane? to sai ce la sai ba da misali la ko alama kalbagal kama alfadarai alal ajal ko mushrifan alal ajal wanda ya leƙo mutuwa kaga alfadari na batun mutuwa sai ka ce a sai lama to mi za ka yi da shi mi za ka yi da shi ba bai halatta ba amma in lafiyar salo ko kuma rashin lafiyansa ba wanda ana tunanin yanzu yanzu zai mutu ba ne to babu laifi saboda wannan lokaci sayan da za ka yi ba shi da wani amfani in dai ci za ka yi to shari'a ta hana in kuma amfani za ka yi kuma to mutumin da ke gaban mutuwa ma alhimari ko jaki shi ma jaki shi ma mushrifan alal ajal wanda ya leƙo mutuwa ajalin mutuwa kaga jaki na shure-shure zai mutu sai ka ce a sai dama domin za ka yi da shi eh ko kare eh eh ban ji ba a to sai fata daban jaki daban sai ka yi maganar fata amma ba wai maganar jaki ba shi kan jaki to shari'a ta hana ma an gane ko to saboda haka sai an tabbatar da cewa abin nan mun tafa'un bihi shari'a eh shari'a ta yadda da amfani da shi in ba ta yadda ya amfani da shi ba bai wasu malamai ma sun ce ko ba shari'a ba ko urfi na mutane in ya zamba sai da ya amfani da wannan abu bai halatta ba kama kuɗin jabu kaga ba amfani da su ko to ka gani sun shiga wannan jinsi ai ba shari'a ce ta zo ba wani nasi an ka samu ya ce karku yi amfani da kuɗin jabu ba a'a ku ne kun ka tsara ma kanku al'ada ku ce to ita ma nan ana la'akari da wannan ana la'akari da wannan ko kuma a'a kayan ya yi isfiya to duk kayan da ya isfiya ko abin sha ko abinci ko abin sawa ko abin amfani to haramun ne a sai sai an gane ko saboda lokacin bai da wani amfani to duk sai an kula da ire-iren wa'annan abubuwa siffarsa ta uku ko sharaɗi na uku lam ya'ti nahyu bai'ihi fi shar'i to ga wani mai muhimmanci kuma shari'a ba ta zo ta hana a sai shi ba kamin ka sai abu to ka bincika shin shari'a ta yadda a sai shi hmm? sai ba da misali la ko alama bai a kilabin sayar da karnuka haramun ne shi yasa ya ce fa haramun musjala sai da karnuka gaba ɗai mutulakan haramun ne kowane irin kare an gane mazhaba ta malikiya suna da ƙauli guda biyu wasu sun ce a'a in karen farauta ne ko karon kiwon dabbobi ya halatta a sai shi irin su suhunun da sauran malamai sun ba da wannan fatawa kuma shi ne mazhabi na al'imamu abu hanifa amma da ashafi'i da al'imamu ahmad su mazhabar su sun ce haramun ne hatta karen farauta a sai shi sai dai ka je ka nemi a baka kyauta in har farauta ta zama malalura an gane to haka akwai wannan fatawa kuma daga al'imamu malik to ita ta shehu abdullahi ya kawo ana sau haka ita wannan fatawa kowane irin kare ko da farauta za ka yi to haramun ne a sai ma kai ma haramun ne ka saya sai dai ka je shi mai karen ya baka kyauta ko ya arama ko ya baka haya amma dai ba a sayi to shine ma'anan musjala ai mutlaqan bisa wawaitawa to sai yayi istidraki ta iya yiwa ka ji wasu malamai sun ce a'a ai in shari'a ta yadda ka yi amfani da karen ai ya halatta ka saya sai ce to wa ba'af malamai sun rauna na wannan fatawa sun ce ba ta da ƙaihi eh shi ne wa ba'afu sun rauna na aljawaza fatawa kan cewa halat ne a sai kare filma a zuni wanda an yi ma izini an halatta ma ka yi amfani da shi shi ne ko dai na farauta farauta ta shari'a ba ta wasa ba ko kuma kare wanda yake zai kulan maka da dabbobinka an gane ko waɗannan guda biyu to shi ne shari'a ta kaɗai ta yadda a yi amfani da kare to sai shi al'imamu abu hanifa da wasu daga cikin malaman malikiya kamar su al'imamu suhunun sun ga ce ya halatta saboda wani hadisi da ya zo kan cewa ya yi istisna'in karen farauta da ainihin kuma karen gadin dabbobi to amma su wa'ancan da suka haramta sun ce a hadisin ma a wurinsu bai tabbata ba sau daga hadisi sahihi cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin abu mas'ud al-ansari ya ce na ha an tsamanil kalbi manzon Allah ya hana a ci kuɗin kare to kaga nan annabi bai ƙayyade ba bai yi istisna'i ba bai ware ba sai suka ce to nan kowane kare ya shiga shi ne ba da misali ya ce ka kalbi saidin kamar karen farauta ja'a tuwai bayanin halaccin a sai shi ya zo an suhununi daga al'imamu suhunun to amma fa ka sani wannan fatawa tana da rauni eh ba ta da ƙarfi hatta a malikiya ka je dai ka nemi ko haya ko aro ko kyauta amma in ba waɗannan wurare ba ɗai ka aji kare kawai dai don yana baka sha'awa to shi ka wannan ma haramun ko da kyauta an ka baka shi wa jildu mai tatin ladal jumhuri illam yanal dabgan minal mahazuri cikin abin da an ka hana a shehu abdullahi ya ce wa jildu mai tatin haka sayar da fata ta motsai dabba ce ta yi motsai kuma fatar ba a je mai ta ba to jumhuru na malamai sun ce haramun ne a sai ta an gane ko haramun ne na ana magana dabbar da ya halatta a ci kamar shanu awaki sauran waɗanda ya halatta a ci to sai ta mutu motsai an gane to shi mai fatan mai son ya sai in yana son ya sayar da ita yanzu dole sai ya je mai ta ya tsalkake ta ya wanke ta ya nemi bagaruwa da sauransu to sannan ya halatta ya sai ta saboda in bai yi wannan jima ba tana nan najasa to kuma sai da najasa ya gabata haramun amma da an je mai ta to tsahura fatar ta tsalkaka eh tsahura wannan fatar ta tsalkaka shine illam yanal dabgan kenan an je me to ya halatta amma in ta samu yanka ita wannan dabbar to ko ba a je me ba za ka iya sayan abinka shi ne ce minal mahazuri sayar da wannan fata ta motsa da ba a je mai ba jumhuru na malamai sun ce minal mahazuri daga cikin abin da an ka hana an ka haramta ba daidai ba ne a saya saboda hadisa abdullahi dan abbas ya zo cikin sahih bukhari manzo Allah ya wuce gun wata akuya motsai sai manzo Allah ya ce da su dan mi da ba za ku yi amfani da fatar ta ba ku je ku ku sayar to lafazin da ya amfani da shi sai ce bi ihabiha an gane bai ce bi jildiha ba to idan a larabci aka ce al-ihabu ana nufin fata wadda aka jemi ba da dabgiha to sai a ce da ita al-ihabu wadda kuma ba a jeme ba sai a kira ta da al-jildu an gane yawwa to siyaƙin lafazin da ya zo cikin hadisi shi yasa aka fahimci cewa kenan in ba a je mai ta ba da bai halatta a sai ta ba bai halatta a sai ta ba ta sharaɗi na uku na kuɗi ko abin kuɗi shine ce ma'a ƙuduratin alaihi ya zan kuma kana da iko a kansa bai halatta ka sai abin da ya yi ƙarhinka ma'ana ba ka isa ka mallake shi ba ko ya shigo hannunka ka yi amfani da shi sai ba da misali la ko alama ka abiƙin kamar gudajin bawa abokinka na da ba amma ya gudu ba san inda yake ba sai cewa ne zo mu yi cini Allah ya sa an gani to to ga wannan akwai gararu ko wa sharidin ko kuma gudajen raƙumi raƙumi ne ya gudu ba a san inda yake ba tun da ba a san inda yake ba kaga yana yiwa a ganshi yana yiwa ba za a ganshi kaga rudi ya shiga kaga duk wannan baka da iko ne a kansa aw magasu bi fasikin ko wasu kaya abin kwace da wani fasiki barawo ko ɗanci da ƙarhi ya kwace ba a san inda ya ba kuma to baka cewa ne zo jiya an kwace min mota ko an kwace min waya amma haban san inda a zalumin na yake ba amma ka zo in sai da ma ka je kai ta bida in Allah ya sa ka gane eh daga wannan ai gararun ne to na ka san zaka gan shi ai baka sani ba amma malamai sun ce a ba wannan in an ji labarin yana wuri kaza da ya ƙini to babu lahi a yi ciniki ka je can ka an sha abinka ko kuma raƙumin nan an ji da ya gudu ya faɗa garge kaza ko gari kaza ko ƙauye kaza an samu labarin shi to babu laifi na fatar an gane ko kuma a wanda ya ƙwacen kayanka an samu labarin shi amma fa kai ba ka da ƙarfin da za ka je ka ƙwato haƙƙinka saboda ya haƙi ƙarfinka an gane to shi sai Allah ya hore mai zai yana da fawar da zai je ya kamo wannan azzalumin in ma dai kila hukuma ne ko kuma yana da wata fawa yana da ƙarhin da zai je ya kwato abin to ya halatta ka sai dame shi in kun kai ciniki ya ba ha kuɗin ga to yanzu ya rage hitaicen shi da fasiki hita ya kwato kayan yanzu kaya na shi na eh in ko bai da ƙarfin ƙwato kayan to bai halatta ba don hawaye babu alƙudura in kila da kai da ya ƙwace ma kayan da shi da ke sun ka saida bai kayan dai ya yi ƙarfin ku to kaga kaga nan sai dai ku bar shi da Allah go sai dai ku bar shi da Allah go kaga ba yadda za ku yi to shine dai dole sai an samu alƙudura an gane ya zan kuɗin akwai ikon a yi amfani da su ko kuma kayan da za a sai ya zan akwai ikon a yi amfani da su in ya zan ba amfani da babu iko a yi amfani da su da bai halatta a saya ba to saboda haka ko gida aka samu kila Allah ya kaddare akwai aljannu waɗanda sun hana a zauna gidan to irin wannan gida ba a sai sai sai an samu wanda ke da ikon tun kuɗi aljannu an gane to wannan a iya sai da mai yanzu shi ya rage ya je can ya ta rikici da su kai dai kana gehe eh to a gani to da irin wannan yana ciki ko kuma dabba gare ka kila jaki gare ka yana cizo yana shuri to da irin wannan ba a sai sai sai in wanda zai saye ne yana yana da iko ya amfani da shi kila yana da maganin cizon jaki ko goma jaki da tsoronsa ta rage wajen shi a gane ko? to au rahanin haka bai halatta a sai da kayan jingina ba mutum ne ya zo ya ce alhaji ya ce alhaji da Allah ka ara min kuɗi sai ce a to ni gaskiya ban ara ma kuɗi ma in kana da wani abu kawo in rike sai in baka kuɗi sadda ka kawo min kuɗi na sai in baka kayan ka wannan shi ake kira jingina an gane to kai da ka rike kayan yanzu bai halatta ka sai da kayan nan ba don ba na kana ba ko ba haka ba sai in shi ya ba da izini cewa ne wallahi kudin nan sun buwaya saura ka zai da kayan nan ka cire kudin ka saura ka ba da abida in yi gaba ta wannan ba komai au samakin filma'i haka bai halatta a sai kifi cikin ruwa ba don ba a san miza a kamowa ba wai shi ya iya su sai ka yi jinga da shi kila ka bashi dubu biyar ko goma zai je ya nutso a cikin ruwa wai ya kama makihin dubu goma ta ba lalle bane in ya je ya samu ba lalle bane in ya shiga ya fito da rai duk akwai waɗanga abubuwa to kaga duk wannan babu iko haka milki siwaka abinda waninka ya mallaka bai halatta ka sai shi ba bai yi haka ɗaya ka isko kayan mutum ɗaya ka sai suwa ba da izininsa ba wannan ciniki haramun ne ashe kana sai da abin da yake naka ko kuma kayan da mai shi ya wakilta ka a matsayin wakilci na fatar an gane to sau haka ko da rikici kai da mutum ka rike kayan ne to ba ka da izinin ka sayar da kayan nan dole sai ka gaya mishi sai da izininsa a tsairi fil hawa'i ko sayan tsuntsu a sararin sama a gaɗe tsuntsu yana yara zai ga ce to mu yi janga nawa za ka bani in halbo ma shi ta ba ƙudura yana yiwuwa in ya halba ya ci nasara yana yiwuwa ya kuskure to in ya kuskure sai ya su zo daga abubuwa sai a kula da su Ashehu Abdullahi ya ce, Amma shira'un na hali fil ajibahi to akwai wasu ‘yan takaitattun abubuwa da shari'a ta yi uzuri a kansu. An gane? Su sun yi kama da wa'yancan, amma saboda wani dalilai sai shari'a ta ce to ta yi rangwame su a iya sayan su, ko da ba su shigo hannu ba. To shi ne ya ce, Amma kaga shira'u sayan an na hali zuma. fil ashbahi cikin ajibahi fil ajibahi a cikin saƙatta ta yi saƙa tana cikin saƙa wannan ya halatta a sai al'ajibahu jam'u jubhin jubhu shine saƙar zuma ta samu wani ɗan kogo ko wani rami haka ko wani icce haka sai ta yi saƙa a cikin gidanka ko gonarka to ya halatta ka sai da wani ya je can shi ya sayar da zai iya cire abi ta kai kana gefe eh yawwa in masifar fata ta hana mai to kai dai wannan babu ruwanka shari'a ta baka ta baka dama tunda ga abu ana gani inda ba a ganinta wani hawihi ko abin da ya kama da shi abin da ya kama da zumat to fa za ka min mubahi wannan yana daga cikin abin da aka halatta shi babu babu komai an gane ko shi ne wani hawi hidin nan kamar tsuntsu a cikin keji an gane yana da keji ga tsuntsaye nan kala-kala sai ya ga wata ya ce to wannan yana so sai a yi janga sai ya je ya kamu to wannan babu ku tun da kaga tsuntsun tsare yake ko yana bambanci da wanda a sararin samaniya kaga ba guda bane to sai cewa haka za haka ya daga cikin abin da an ka halatta an yi shitaral hawa'u a sai filin sama li an yi kama ma'ahul bena'u saboda yana son ya yi gini a ciki kamar gidanka an gani sai ce yana son saman gidanka amma sharaɗin da malamai suka ce suka ce sai an faɗi ko ƙafa nawa ake so ko gaba nawa saboda sama tsawo gare ta an gane tsawo gare ta ko kuma ɗaki gare ka sai ce to saman ɗakinka ina son ka bani ka saida min zira'i biyar to sai a je a auna sai ya je ya nashi can sama kai kana ƙasa shi yana sama to wannan ya halatta ba haramun ba ne a to an kai ka san iyaka zarin sama
amma dai ya tabbatar da gida hawa guda zai
dole sai an auna don gida guda ai kala-kala ne akwai mai tsawo ko ba a so a yi abu alaji halin a auna ai dole in za ka yin gida shi wanda zai ma gida ai ya san ko iyaka tsawo nawa zai maka to dole sai an san kimanin don ba sama ɗin gaba ɗaya an mallakinsa ba ka fahimci abin ba tun daga saman gidanka har tsololuwar sama'u don naka na ba a'a to shi yasa shari'a ta ce a auna don akwai inda gini in ya kai wannan wurin to bai ma ginuwa bai cikin abin da 'yan adam suke iya amfani da shi to wannan ya halatta ko kuma ka gina ofciya din misali ka saida mai na sama kai ka riƙe na ƙasa ko ka saida mai na ƙasa kai ka riƙe na sama wannan babu komai amma sharadi in ka tashi sayarwa ko kai ko shi to dole sai ka gaya mai saboda yanzu akwai mujawara an gane yana yawa wanda za ka saida ma ba abokin zama ba ne ya zo ya ta cutar da shi shi yasa shari'a ta ce to wani e hilin gana sama da ka saida min na yi gini to yanzu zan sayar da shi in kana sayi kuma ba ka sayi ka bani dama in je in sayar in yana da kuɗi kaga sai ya karɓi abinsa in kuma ya ce a sai damawa ne ko kuma bari in kawo ma wanda na yadda ka saida masa to wannan babu komai Mm. wasu wurare suna yin haka irin inda ƙasa tana da tsada sosai to akwai masu yin haka nan amma mu yanzu alhamdulillah fili na ƙasa yana da faɗi sosai sai ga mutum ya yi wani irin makekin gida haka ya bar fili irin wannan wasu wurare ba za ka ga haka ba dan wannan filin ɗaya sai a yi gidaje Eh, to irin na ana samun irin wannan sai a ga gida hawa-hawa kila biyu uku hudu amma kowa da nashi mu kowa da takardarsa kowa da takardarsa ba da saba yin haka sosai Mm. sharaɗi na hudu ma'a ilmi masmunin duk wannan sharaɗi ne na abin saye kuɗi ko kayan kuɗi ma'a ilmi masmunin kuma ya zan an san kayan kuɗi in za ka sai abu to wa- sharaɗi ne sai ka san me ya yake a ga wannan ishara ne cewa bai umajihulin la ya juzu sayan abin da baka san shi ba to bai halatta ba ba ka ce a ai na yadda da kaiwa ne kaza kaza kaza nan gane da yana iya yiwa ya zo ya sai abin da bai yi daidai da kai ba ko ba shi kan na samu zuciyarka ba to irin wannan ko an kulla cinikin bai yi ba an fahimta a'a dole ka san me za ka saya wa ilmi samani kuma dole a san kuɗin wani kuɗin ne za ka bayar naira ta za ka bayar ko riyal ko dala ko saifa sannan ya take ta ƙwareta ko jagu Hmm? sababbi na ko tsofaffi dole da sai an sani in tsofaffi na gwamnati ta ce a daida aiki da su to kaga eh kame a kulla to dole sai an san da haka musamman lokacin da ya wuce a baya eh to in zaka sai da mutum abu wannan lokaci to sai ka tambaye shi sababbi na zaka kawo min ko tsaye eh eh don ka a kulla daga baya ya kawo ma tsofaffi a yi ta rikici sai a yi ta haya da yago to shi yasa wani karatu an kai shi sai ka rasa gane a yake amma yanzu ga yadda muka wuce shi nan da yan watanni eh, ga- gashi ya fito gashi da ya wanda eh, an ce ya ci ya ce a biya shi da kuɗi eh, amma na fafin ka tsira da fara su eh.
kuɗi kuɗi ne
Eh, to ai da tarasfa da kudin duk guda ne ba bambanci in to ana mai uzuri tun da kaga ya jahilci abin da zaka bashi sai ka je ka nemo abin da ya sani tun da eh shi a ka'ida amma tun da shi bai san ma wani abu banki ba to ya zaka mai magana banki eh eh sannan sun ga ta sun ga ce kuma da fara su a to tun da an riga an sharaɗi ya sai su cika sharaɗinsu Mm. min gairi jahalin ba tare da ka jahilci kuɗin ko kayan kuɗin ba Mm? da wannan shi ne al'asulu amma shi ma akwai wasu abubuwa da an ka istisna'i shi yasa ya ce masiwa mastusni Eh, ban da waɗanda an ka togaci to su za ka ga akwai jahala a ciki amma kuma shari'a ta yi uzuri sai ba da misali minal juzafi kamar abinci wanda a tarshe haka amma ba a san kimanin yawansa ba to bishiruɗi in sharuɗan da malamai suka gindaya sun haɗu to ya halatta a sayar da shi kuma irin masu abinci daji na abin nan da sauransu kila kankana ta ya tara ko shinkafa ba a iya gane ko sa'i nawa ne ko buhu nawa ne ko ƙwara nawa ne sannan an ce a yi lissafin kuma akwai wahala Hmm? akwai wahala da yawan wannan malamai sun ce a yi uzuri kawai a kimanta Mm, a yi ciniki tun da dai gashi na ana gani zube to shine aljuzaf abinda la yu'lamu kailuhu wala wazanuhu ba a san awonsa na nauyi ba ba a san awonsa na na kwano ba shine yace waqtafa bi ru'yatin li ba'di mithli to shi yanzu baka cewa dole duk kankana sai an buɗe ta kaga kowane ƙololo guda a a ganin sashi ya wadatar da rashin ganin sauran ya an ce ya ga akwai wahala ko ba eh, kila ƙwara za ta, ta hirubu so nan ba a cewa dole sai an buɗe an ga kowane ƙololo ya yake A'a. akwai mashakka ko kuma a shinkafa sai an ware ta an gano hattaccen ƙasa duk ba a yin wannan ko kuma geron da aka tara damban duk sai an wawware su an ga kowane da me ya yake zama shari'a in aka samu wahala sai ta sassauta to anan sai malamai suka ce a wadatu da ganin wayanda aka hili wayanda a can ƙasa shikenan a bar ma Allah eh sai in wani yaudara ya bayyana daga wurin shi shi mai sayan to wannan sai a hukunta shi eh kila ya saka rubabba ƙasa sai ya kawo mai kyau sama sai ya sa to wannan kaga da sane yayi kuma yaudara ta yi ko mm sai sai da Allah ya yalo rubabba kuma shi bar mai abinci ba a walwale ciniki Mm. a bashi wanda Allah ya yi ya sauran kuma a ba ba kowane aibi ke walwale ciniki ba duk za a yi bayani nan gaba an gane ko akwai aibin da yana walwale ciniki akwai wanda baya walwale ciniki to shine ya ce misliyin dafa e ganin sashe ya wada- ya wadata ga sashe dafa da ya tattara bi ma'ana ijtama'a Mm. ba a cewa dole duk sai an bubbuɗe an ga kowanne da wani to shi ma an yi wannan ne saboda a sauwaƙa muku da kai mai saye da mai sayarwa sai ce mafi siwani abin da ke cikin wato gida ko kwasfa sai ce ru'uyatul lil khariji to shi hukuncinsa ganin abin da waje ya wadatar ru'uyatun gani lil khariji ga wanda an waje shi kuma ya wadatar ma'ana duk abin da adda kwasfa shine as- abin nan asiwan duk abin da a cikin kwasfa an gani to ganin wajensa ya wadatar baka cewa sai an bude kaga abin da ake kawai misali kwai misali a gaba ka zuwa sayan kwai ka ce sai an buge kaka eh ko sai rayuwa eh saboda da an buge kaga ya tashi aiki ko ba haka bane eh ya tashi aiki to shi ba sai an buɗa ba ba sai an buɗa ba ko ba ma kai malamai ma sun ce ko wanda ma ba ba wai lalacewa yake yi gaba ɗaya ba amma dai yana na kasa yana rage kima shi ba dole ba ne sai an buɗa ma kamar kankana ba ka zuwa sayan kankana ka ce kai dole sai ka ga abin da a ciki Ah. Hmm? sai an gani suka ce yayi ba gwada ba to wannan bai halatta ba sai dai in shi ra'ayi ne ya ji cewa zai iya yi to yanzu ya an buɗa ba ta yi ma ba ita ta ragu ko ba ta ragu ba to shi yasa shari'a ta ce aka sai in kana sai in ba ka sai sai inda kai ciki azumi da ta garo wasu da ta rige ba irin wadda to ba ba a hudawa Mm. sai dai in shi mai kayan adda ra'ayi don ya taimaka ma Mm. to ya bi shari'a Eh, kawai dai ka yi amfani da abin da abuwaji eh in ta yi ma to ka dogara ga Allah eh mu ba ka zuwa daga baya ba ta da kyau ka ce ka maida ba ka da wannan dama Mm. eh in ya wannan ba kaya ne na ba in ma ya baka kyauta ka za'timadu ma alal barnamiji haka ya halatta a dogara ga abin da wato aka rubuta na lambobi kamar irin su alhaji masu sana kaya dila misali haka ko kila a ce wannan kwali akwai kaza cikin shi sai a rubuta sama kila hamsin ko talatin ko arba'in ko ashirin ko goma an gane amma suna cikin wani kwali ko buhu ko wani abu to wannan lamba ya halatta ya amfani da ita ba sai an bude an an ga abin da a ciki ba an gane ko kama irin kayan da ake sakawa cikin kwali ko wasu abubuwa da sauransu amma in babu lamba kuma to wannan dole sai an bude an gane dole sai an bude sai an ana da yaƙinin cewa kaza a ciki to wannan babu komi eh kawai masu dila shaddodi ko turame da sauransu to za ka ga sama suna rubuta ko turmi nawa akwai ko bandon nawa akwai na shadda in goma ne a rubuta goma in ashirin ne a rubuta to kai mai sai da ka zo lambar za ka yi amfani da ita baka cewa sai an buɗe ma kaga zannuwan ko sai an buɗe maka kwalin kaga rigunonin ko wannan cutarwa ne in gani wa ga'ibun haka ya halatta a sai abin da baya nan amma bi wasfihi a baka sifarsa hmm? Eh, yayi ma bayanin ya sifa abin yake yawwa shadda kun kai magana ya kawo ma ko waya sai aka yi bayanin ga yadda take ga yadda take ga yadda take to ya halatta a kulla ciniki ya je so ya baka abinka amma wa yara in ya zo ya saba ma wannan sifar da ya bayar to an baka zaɓi ko ka yi haƙuri ka zauna ko ka ce ya ba kuɗinka ko ba haka ba eh to wani wayan nan kamin ka kawo ta kaji kaji yadda mun kai ka ce tana da kaza tana da kaza yanzu na bincika ba haka take ba to da haka ba ni kuɗi na shi kenan cikin mutunci wasaubu haka ya halatta a sai da tufa iz lokacin da yafsuduhu an nushura idan ya zan buɗe shi zai lalata shi to baka ce sai an buɗe ma kaga riga ko kaga jallabiya yanzu jallabiya wadda an naɗe cikin leda da komi ya an cire leda an walwale ta ai ta lalace eh to baka cewa dole sai an buɗe Eh. to miya na dole ha sai ka faɗi sayar ɗinka ko a jiya auna ka a ga lamba nawa haiki eh eh, to ba a buɗewa saboda buɗewan ba zai yi a sake mai da wannan naɗin ba eh tun da wancan na kamfani ne eh ta riga yanzu dai ta koma dai ga ta nan dai yau to duk kaya adda irin wannan sigat to baka matsa ka ce dole wai sai an buɗe maka muddin ne buɗewa yana bayuwa zuwa ga kawo ma abin na ƙasu saboda in cinikin bai da kai ba wani zai zo ko ba haka ba kamar waya cikin kwali misali baka cewa dole sai an buɗe wai sai an buɗe kwalin ka gani a'a eh ya dai ka saya can ka bude abinka tunda ya an bude kwalin bai komawa da yake ko yana koma to duk mu dinga kula da irin wayannan abubuwa wa jarratul khalli haka nan tulu na kunu shi ma ya halatta a saisai in yazzan tafsudu bi fatahin in yazzan bude bakinta yana lalacewa kamar ka zo sayan maltina sai ka ce sai an buɗe ka gani lahiya lauti ka ga da an buɗe ta ko ka zo sayan madara ka ce sai an huda ha gani Eh, to duk abin da ya an buɗe shi ya lalace to baka cewa sai an buɗe kaga ai duk wannan akwai jahala ai ko akwai jahala eh amma in zan buɗewan bai lalata shi ba komai Mm. kamar kila mai ne da sauransu ko an buɗe ana ya sake ruhewa to shine tulu na kunu bi fathin tafsudu haka wal burju ko bil hammami la tu'addadu haka nan keji da yake ɗauke da tantabaru kuma ba a iya lisa ko nawa na to ya halatta a yi cinikin kejin sai a saya ma ka yi gaba ba tare da an tsaya lissafi ba ba a ce a sai an zauna an lissafa sai dai in ba su da yawa lissafin bai da wahala da wannan sai a tsaya a san tantabara nawa a cikin wannan keji kila goma ne ko ashirin ne ko kaza da sauransu to wannan sai a tsaya lissafi amma in sun yi yawan da in an ce a lissafa su akwai wahala to malamai sun ce kawai a sai shi kaga hawaye shi ma akwai jahala duka dai shari'a tana yi ne don ka a matsa mu Mm. Mala ce wal jahalu bil jumlati qat nubiza bil jumlati qad qad nubiza to wal jahalu jahilta bil jumlati da abin da addun kule qad nubiza shari'a ta yi watsi da shi idan baka san jimillar abin da a ciki ba baka gan shi ba to wannan ba komai sai ba da misali ka suburatin kamar buhu na gero ko na dawa ko na masara baka ga yanayinta ba amma dai ka san ko sa'i nawa a ciki an gane to wannan ba komai yawa kamar dangote da ake sayarwa misali kaga ai ba huda ma an kai kaga don asali fa in zaka sayan komi kaga abu fa da idonka haza huwal aslu eh sai ka gani ya yake yayi ma eh tunda ma ya dullu alal rida an kace ai kuma galiban ganin abu shine zai taimaka ya zan haka gamsu da abin Tama da yanzu an ce za a sai da ma buhun dangote misali to haka ce a dole sai an hude ka ga ya yanayin shinkafa doguwa ta ko gajera a kawai yanzu abin da shari'a ke so ka san sa'i nawa buhun ya ɗauka kuma kowane sa'i nawa ne to sai a buga sai ku yi ciniki sai wa kullu sa'in bi kaza sai a ce to kowane sa'i kila buhun yana ɗaukar sa'i misali talatin sai a ce to kowane sa'i naira dubu misali shikenan. dubu talatin ke an gane? yawa to wannan ya wadatar amma inda shari'a ba ta yadda ba baka gani ba kuma baka san ko sa'i nawa a ciki ba to wannan in yana yiwa a auna a auna in kuma akwai wahala to sai a samu waɗanda a ahalin abin sai su yi ƙiyasi su ƙiyasta su ce bisa ga ƙiyasi na yau da gobe da muke aikin mu ne buhunna yana sa'i kaza shi kenan sai a saya kan yadda sun ka bayar amma a nemi ahalin abin fasalu ahalin zikiri kuntun lati alamu wajaza min daruratin lilbadi mikiyalo hadirin ka aksin badi to nan ba ƙauye ne zo gari birni zai sai shinkafa to asali kowa ya amfani da sa'insa ba ƙauye ya amfani da sa'i ne na ƙauye ɗan birni ya yi amfani Eh, to amma sab- in akwai wannan shine asali amma akwai lalura ta yadda shi ba ƙauye ya shigo birni kuma bai zo da nashi sa'i ba kuma son ya kai ya saya gare ka kai kuma ɗan birni kake to na ya halatta ya amfani da naka sa'i sai ka auna masa Eh, babu laifi kaga akwai lalura da yanzu ba a ce a koma ƙauyen ku ka je ka ɗauko naka sa'i in kuma ya ce a ni na zo da nawa sa'i to dole yanzu da nashi za a auna tun da shi zai sai kai sai ka aje naka sai ka ce to kawo sa- sa'inka na ƙauye eh a gane ko to saboda haka ko shi shi ba ƙauye gani yake kamar wayo na dan birni zai mishi to ya riga ya zo da nashi sa'i sai ka auna mai da sa'i muddin dai sa'in ba ya saba ka'ida ba ne in dai ya zan tabbas shi ake amfani da shi can ko da ba iri ɗaya ba ne in dai su can shi suka aiki dama kowane gari to shugabannin garin suke ƙayyade suke abin nan ɗin sa'in garin ba wai dole sa'in argungu sai ya yi daidai da na gulma ba Mm-mm. na argungu na iya saba mana gulma ta fuskar girma na gulma na iya saba mana argungu kuma ba laifi ba ne to in ɗan gulma ya zo ya ce bai dara naka sa'i ba ga nashi to sai ka aje nashi a sa nashi kai kuma in ka te gulma ba ka yarda da nasu ba ka je da naka sai ka ce to su aje nasu a auna ma naka asali kowa ya amfani da nashi amma ya akwai lalura Mm? ta yadda kai ba ka da naka kuma ka je ƙauye to sai su yi amfani da nasu na fatar an gane eh sai ka ba shi ya auna mai kaya shi adda haƙƙin ya auna kaya ba mai saye ba kai iyaka ka buɗe jika a zuba ma mai saye ba ya auna kaya bai da haƙƙi haramun ne wannan Mm. eh sosai ku ba aikinka ba ne kai kai da adda kaya kai da za ka sayar to kai za ka auna la'ayaka in kaga za a cuce ka to sai ka yi magana a gyara ba ne to na ka dan karkace mudu a dan a ba ka ce a to ba ne a auna irin yadda ake wa yan mata na ƙauye eh
da na suka ta kuma su suka ana to duk wannan ba daidai ba ne ya kamata ku tashi ku yi musu wa'azi neman ɗaya auren wannan hajjar na ƙaro haifai na ƙara ƙara a ba daidai ba ne su za su auna kana kallo in kaga an cuce ka sai ka yi magana cikin su masa masa auren
Na'am? To ai mai wannan bayani da Kai da ka zo sai in kana da naka, ka ba su a aunawa. Ba shi kenan ba. In ba ka da to, shi kenan sai ka yi hanguri a a baka nasu. Ko da ko bai kai naku ba. In kuma kana aiko ma ka je ka ɗauko naka ka je ka ɗauko. Eh, Amma da sharaɗi ya zan ba wai kai ka kai ka zaɓan makanka wannan sa'in ba a yi zan haka al'ada ta gudana. an gane yanzu duk garin argungu kowa da wannan sa'i don shi sa'i guda ne in dai gari ne ba a cewa na gidan wane daban na gidan wane da ba a duk daidaitawa ake amma an samu bambancin gari to wannan kowane gari sai ya haddada nashi to in na gari kaza ya saba mana gari kaza wannan babu komai
in ta ɓangaren kuɗi ne mana fa nami wayancan suna su kila ya yi girma kamar suna awo da tiya mm.
wayanda su kuma suna awo da sa'i Mm, a to miyan matsala miyan matsala nawa suke sayarwa sai a haɗa maka biya oh ai su sun san ko nawa suke sayarwa
malamin auren wasu matan sun yarda na'am wasu yarda mm.
masu yanzu auren bai halatta ba Mm. saboda abin da shari'a ke kallo shi tun da kai ne na zai auna ba to shaidan na iya ribata ta yi yaudara ko bai yi ba dama hin
to a bar mai kaya ya auna abinsa eh to kuma yanzu in- in ka in aka baka ka auna misali kila sa'i goma ne ka sai sa'i biyar sai ka ce biyar ka auna ta bincika kuma ta gabe kai biyar ba tana iya kai ka kotu eh a kwatan mata haƙƙinta tunda ka yi shishigi cikin abin da shari'a ba ta baka dama to shine wajaza in an samu zarura min zaruratin to wajaza mikiyalun ya halatta a yi amfani da mikiyalu hadirin ma'auni na ɗan birni lilbadi ga wanda an mazauni daji ka aksin badi haka badi mai bayyana ne ka aksin sun koyan haka sabanin haka shine mikiyalu badin lihadirin eh amma asali kowa ya amfani da nashi ba ƙauye ya amfani da nashi ba ƙauye shi kuma ɗan birni ya amfani da nashi ɗan birni in kuma an samu lalura ta yadda kowa nashi bai wurin to sai ya amfani da na mai kaya an gane ko to shi ciniki ko kayan saye da kuɗi ma da komai duka duka abubuwa guda biyar ne sawa'u kuɗi za ka bai ko kaya za ka sai to ba zai fita daga cikin abubuwa guda biyar ba duk abin da za ka saya duk abin da za ka bada a matsayin kuɗi to su ne ma ya ce wahawa usulun aradun ta'amu na ƙadani wal hayawani na ƙadani wal hayawanu wassalamu wal hayawanu wassalamu mala ya ce wa hawa shi kaga ciniki usulun akwai abubuwan da yake usul ne kamar gidaje ko filaye su ake kira da al'usulu to za ga wani zubin gida na an ka sayar wani zubin shaguna wani zubin filaye an gane to su ake kira da usulu saboda mi su ba a nakalinsu daga wani wuri zuwa wani wuri ba ka sayan gida unguwa ka za ka ce ka tallabo shi ka kawo shi wata unguwa ko yana yiwa ba ka sayan shago ka ce bari ka tallabo shi ka kai shi wata unguwa to shi yasa aka kira su da al'usulu ba ka sayan gona daga wata karkara ka ce za ka yi nakalinta zuwa wata karkara sai ce aradun haka nan haja kamar sutura haka misali ko kayan sawa ko kila rigata za ka sai ko wando ko takalmi ko hula ko agogo duk wannan arz- arz- aradun ne haja kenan na uku ta'amu abin da za a ci eh to abin sha ya shiga duk sanda ga abinci to ai dama akwai abin sha shi abin sha ya tabi'un ne na hudu na ƙadani zinari da azurfa su ne asalin kuɗi duk abin da ba su ba kuɗi ba ne yana wakilta su ne sau da haka da naira da saifa da dala da euro da sauransu da riyal duk wa'annan suna wakilta wa'anga ne saboda babu su sai an ka ce to babin lalura ya amfani da su amma asali naira ba ita ce asalin kuɗi ba dala ba ita ce asalin kuɗi ba asalin kuɗi a zahabu wal fidda tawatun da babu su to sai a rike abin da za su ya zama madadinsu shi da za ga kowace ƙasa da nata eh ni eh, munan najeriya muna da naira nijar suna da saifa america suna da dala haka saudiya suna da riyal riyal to kaga kowace ƙasa da nata to saboda haka su wayannan takardun da wayannan ƙarafunan su ne a matsayin azhab wal fidda wal hayawanu ko dabbobi kila abin nan da zaka sai shanu ne ko raƙummai ko awaki to anan motoci sun shiga babur ya shiga eh duk sun shiga cikin alhayawan eh duk abin da zaka sai to in dai abin hawa ne to za ya shige wannan wassalamu mala ya ce aminci ya tabbata akan wanda ya bi shari'ar manzon Allah to waɗanga abubuwa su za a ɗauka a yi sharhinsu usulu aradun ta'amun na ƙadani alhaiwan tunda da duk cinikin duniya bai wuce su to kowannen su malam zai ɗauke shi sala sala ya maka bayani ya ake sayan hili ya ake sayan gida ya ake sayan haja ya ake sayan abinci ya ake sayan zinari da azurfa ya ake sayan dabba kowane zai mai nashi fasali to mukaddima ta ƙare Mm. sai yanzu ne za a shiga littafi alfasulul awwal fil usuli to wani sati insha Allahu mun dawo sai mu fara da fasali na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu kuma ya ba mu ikon aiki da abin da mun ka karanta da aiki da karatu to shi ke da wahala ban- bancin ganewa wani lokacin an gane to amma a tsaya a yi aiki da abin kuma sai shaidan da son zuciya kuma ya hana Eh, amma dai babu shakka wannan littafi da in mutum ya karance shi to insha Allah ta'ala bai da matsala dangane da haraka kasuwanci gwargwado zai yi kokari ya sai abin da a halat ya sayar da abin da a halat saboda ya san rukunai Hmm? ya san rukunan ciniki kuma kowane rukuni ya san sharaɗ ya san sharaɗinsa Hmm. Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh